الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبها أرباب البراعة وألقى في مساره أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar babban malami al'imam Muhammad ibn Abdulaziz hafizahullahu ta'ala wara'a. a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun karanta baiti ɗaya-ɗaya har guda biyar a cikin littafin nan mai albarka mun yi bayani akan abin da ya shafi ilimin balaga ya kunshi anwa guda nawa na ilimi na ilimin balaga ya kunshi nau'i guda nawa na ilimi na guda uku na'am da wanne da wanne ilmul badi ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul badi wanda ilmul ma'ani shine yake ɗauke da bababbuka har guda takwas a cikinsa ilmul bayan yana biye da shi yana ɗauke da bababbuka guda biyar ko guda shida sai kuma ilmul badi wanda shi wanka ne ƙarin kyau saboda shi albadi dama shi ne ƙayat idan aka ce albalagatu shi ne ya zamanto idan mutum aka siffanta shi da balaga ya zamanto lalle wajen abin da zai zo da shi ɗin na magana ya dace da yanayin da yi magana ko? ya zamanto ya dace zancen da ya yi ya dace da gurin sannan kuma ya zo shi da kalimat wanda ba ta wuri a cikinsu kuma ba garaba a cikinsu ba tanafurul kalimat haka nan ba a samu tanafurul huruf ba in ya zamanto kalima ce sannan za a siffanta wannan kalma da fasaha sai muka yi bayani akan abin da ya shafi wato ilmul ma'ani shine ya zamanto mutum ya yi bayani daidai da yadda ya dace to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ilmul ma'ani din kansa qala an-nazimu hafizahu Allah wa ra'ah ilmun bihi li muqtadal hali yura lafzun mudabiqan wa fihi dhukra إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر وإنشاء وفصل وصل نو إجاز يضناب مساواة رأو قصر وإنشاء وفصل وصل نو إجاز يضناب مساواة رأو وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب Uh, malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama zai mana bayani dangane da ilmul ma'ani wanda yawancin dama malaman balaga suna fara bayani idan suka shiga balaga suna fara magana akan ilmul ma'ani sannan kuma ilmul bayan sannan ilmul badi akwai waɗanda suke canzawa tsakankanin ilmul ma'ani da ilmul bayan su so, ka ilmul bayan a farko sannan ilmul ma'ani mataki na biyu sai kuma ilmul badi mun gane da kyau to shi sai ya zamanto ya bi ɗariƙar waɗanda suka ɗauki ilmul ma'ani shi zai zo shi da farko sannan ilmul bayan saboda albayan dama ilmul bayan malaman balaga sun ajiye shi ne saboda mutum ya fito da zancen shi a fili ƙarara ta hanyoyi wanda suke da dama mun gane da kyau kaga a cikin ilmul bayan akwai attashbi akwai alkinaya da da sauransu wanda dukkaninsu maganar ka ce za ka fitar amma kuma ta hanyar wata hanya za ka bayar da ma'ana wanda waccan shi ma da ya ta hanya ta nan ya bayar da ma'ana mun gane da kyau to ce ilmun bihi li muqtadal hali yura lafzun wato ilmul ma'ani ilmi ne wanda bihi li muqtadal hali yura lafzun wanda da wannan ilimi ne na ilmul ma'ani wato ake ganin lafazi a yi bayani da shi ga yanayin da ake ciki ga yanayin da wato ga hali wanda yake hukuntawa wannan shi ne ilmul bayan ilmul ma'ani kai ilmul ma'ani shi ne ilimi ne wanda da shi ne ake ganewa yin bayanin da ya dace a gurin da ya dace da kuma wanda za ka yi magana da shi wannan anan ne za ka kallace ilmul ma'ani anan za ka koyi yadda za ka yi zance da wa za ka yi magana da suwa za ka yi magana wani ne za ka yi magana a kan shi akwai wanda in aka ce ka mai magana in aka ce ya yi kaza ka mishi magana yin shuruɗin shi ne magana yanzu ka ji wani ya yi zagi da kaiwa wani ne aka ce a yi mahaukacin wannan ne ya zagi kaga yanzu ka ce da Allah wani kalka ƙara yi kaga wannan ba balaga ciki yin shuruɗinka shi ne yin magana ba buƙatar a ce sai ka yi bayani kaga wannan ilmul ma'ani kenan ka yi shuru ka kyale ka yi hazuf ka shafe ka bar komai karka yi magana wannan shi ne wato balagala na amma in za ka zo ka kawo na kana watakila wannan shi zai ingiza shi ma akan yayi ka ce karka ya ce sai an yi watakila in ma mai sau'in hannu ne ya sa maka hannu kuma lomuru a tazibi ban gane shi ne ya ce ilmul ma'ani ilimi ne wato huwa ilmun shi ilimi ne wanda bihi da wannan ilimi na ma'ani ne na ilmul ma'ani li muqtadal hali yura lafdun wato yura lafdun wato ake ganin zance lafd wato shine qaulun mufrad ko to amma yana zawwa da ma'anar al-kalam wa kalimatun biha kalamu qad yu'am kamar yadda dan malik ya faɗa wato idan muka roke shi da ma'anar al-lafzu da ma'anar al-kalam wato ilimi ne wanda yura lafzun wanda ake ganin zance li muqtadal hali ga yanayin da ake ciki wanda da shi ne ake ganin zance zancen da zaka yi ka tsara yanayin da ake ciki wane ne zaka yi wa magana zaka yi wa mahaifinka magana maganar da zaka yi wa mahaifinka lafazin da zaka yi amfani da shi ya sha bambam da maganar da zaka yi wa abokinka ba lallai bane in ka zo kuna hira da ma'aikinka za ka yi ta dariya za ka yi ta surutu da sauransu amma a gurin abokinka za ka yi ta tabawa da shi amma ma'aikinka za ku zauna ku yi hira da shi a nabi kuma la'alla labarin da ka bai wa abokinka za ka bai wa mahaifinka shi ne ka zo kake bai wa mahaifin naka amma sai ya zama to saboda wanda kuke magana sun sha bambam sai ya zama yanayin za ka kalla kawai haka lokacin da kake hira da kai da abokinka la'alla wannan abokin naka yana daga cikin wanda kake so ka ji daɗin hira kana jin daɗin hira da shi za ka ja shi hirar da bata wuce ka yi mishi ita cikin minti ɗaya ba za ka iya maida ta cikin minti goma ya kake gani akan kaza ya kake gani akan kaza ya kake gani akan kaza amma wancan shi kuma abokin naka saboda ka san ɗan ciyawa ne ka zo kuna so za ka yi wannan hirar da shi ba za ta wuce minti uku ba amma kai ka taƙaita ta akan minti ɗaya shine akwai al'ijaz akwai kuma ɓangaren al'idunab wannan duka ilmul ma'ani zai maka bayani akai mun gane da kyau shine ilmul li muqtadal hali yura lafdun mutabiqan wato lafazin da ya dace zancen da ya dace ga yanayin da ake ciki kare zamanto kayi zance a gurin da bai dace ba ko kuma ka bada hira a gurin da bai dace ba shi yasa li kulli maqamin maqalun kowane guri akwai abin da ya dace a faɗa ba kowane tarikce ba ne za ka kwaso ka ce za ka fada a masallaci sannan kuma ba kowaɗansu maganganu ba ne don kyawansu za ka ɗauko su ka kawo su ka ce a masallaci za ka fada akwai maganganun da na masallaci ne sai ka zo da su masallaci ka isar da su akwai maganganun da masu kyau ne amma masallaci ba mahallin isar da su ba ne saboda masallaci ya haɗa al'awam wa dullabul ilimi shikenan sai ka ajiye rabalka wanda za ka isar da ita wanda ga ɗaliban ilimi ne a makaranta lokacin da ɗaliban ilimin suka haɗu. Mun gane? Wafihi zukira wato a cikin ilimin ma'ani an ambaci waɗannan anwa na bababbuka a cikin ilmul ma'ani wato wannan ƙarshen wafi zukira a cikin wannan ilmul ma'ani kenan akwai bababbuka kusan guda takwas dama ba wato abwabuhu munhasirun fi fi zamani bababbukan su bababbukan ilmul ma'ani sun takaita ne a cikin bababbuka guda takwas ce na farko isnadun musnadun ilaihi musnadu isnad wato shine akwai isnad al isnadul khabari wato alaka aikin da zaka zo da shi wajen ba da labarin da za ka yi shi ne isnadi wato isnada a nan ya sha bambam da isnadi a ɓangaren malaman hadith da in ka ji an ce al'isnadu inda ulama'il hadith da al'isnad inda ulama'il balaga to ba za ka ba shi ma'ana ɗaya ba al-muhaddithuna lahum wato suna da kwai wato istilahat khasa lahum wa kazalika malaman balaga su ma suna da kai istilahi nasu idan aka ce isnadi sai ka ce inda man a wajen imamul jurjani shikenan ka san ma'anar da zaka bai isnadi saboda al-imamul jurjani idan ana zano maka malaman hadisi su kai ɗari ma ba za a zano shi ba amma a malaman balaga sai ka ji an ce mai marabbul balaga an gane da kyau idan aka ce maka al-isnad a wajen imamu malik kaga ba za ka ce ba yana nufin balaga saboda imamu malik huwa min al-muhaddisin mun gane je ko wajen al-imam al-bukhari imam al-bukhari usuli ne tarihi ne sannan kuma muhaddis ne kuma shi din lugawi ne amma dai duk da haka bangaren hadisin shi yafi karfi mun gane da kyau da haka in imam al-bukhari ya magana akan abin da ya shafi isnadi zaka san abin da yake nufi kaulan wahidan to a bangaren malaman balaga in suka ce isnad shi ne alaƙa wanda za ka haɗa tsakankanin muftada da khabari muftada da khabari wannan a nahawu ne muke ce musu muftada da khabari don mu gane da kyau ko fi'ili da fa'ili wannan a nahawu ne muke ce musu wannan in muka fita daga fi'ili daga nahawu fi'ili da fa'ili a ɓangaren balaga za a ce musnad da musnad ilaihi mun gane da kyau muftada da khabari musnad da musnad ilaihi mun gane haka ake ce musu amma ba za ka ce musu ba fi'ili da fa'ili ka ce zahaba muhammadun muna so ka faɗi takaitaccen bayani a cikin balaga kamar dan ta'arifi kana akan zahaba muhammadu ba za ka ce ba zahaba fi'lu madin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhamma in kai haka za a ce to ai ba nahwu aka ce kai magana akan ta ba yanzu sai ya zama to isnad wannan labarin da zaka kawo ka jingina labarin da wata hanya ka zo da shi akwai hanyar da za ka zo da fi'ili da fa'ili ko jumla ce mai fi'iliya fi'ili da fa'ili zahaba muhammadun jumla ce fi'iliya ko idan ka ce muhammadun zahibun wannan jumla ce fi'iliya jumla ce ismiya akwai bambanci tsakankanin fadarka zahaba muhammadun da muhammadun zahibun akwai bambanci mai girma tsakankaninsu mun gane da kyau amma kare duk ma'anarsu dai akwai tafiya ciki ko to amma akwai bambanci mai girma tsakankaninsu to isnadi shine wannan aikin da za ka yi kamar yadda a ɓangaren ilimin hadisi za a ce maka al'itibar wal mutaba'at wal shawahid to al'itibar shine aikin da za ka tsaya kai ka kallaci wancan hadisin ta wannan hanyar da ya zo shi gashi ya zo ta wata hanya a can guri kaza ya zo ta wancan hanyar a guri kaza wannan za ka ce mishi al'itibar sai ka ba shi hukunci imma ya zamanto ya samu mutabi imma ya zamanto ya samu shahid mun gane da kyau to haka ne shi ma isnad kenan a bangaren balaga aikin da zaka yi na hada fi'ili da fa'il da fa'ili ko na hada muftada da khabari wannan shine ake ce da shi me isnadi na daya kenan sai kuma musnadun ilaihi abinda ake jingina hukunci zuwa gare shi alladhi yusnadu ilayhi al-hukm wanda idan a jumla ismiya ce shine mubtada mubtada shine musnadun ilayhi a bangaren malaman balaga ba za ka ce mai mubtada ba mun gane da kyau al-ilmu nafi'un kace al-ilmu mubtada'un marfu'un kaza kaza sai ka kare bayanin ka a ce zero ce ba ce kai magana akan nahwu ba akan balaga aka je kai magana sai ka ce al-ilmu musnadun ilayhi ne musnadun ilai sai kuma al-musnad al-musnad abin da aka jingina din shine khabarul mubtada'i a bangaren balaga al-musnadu ilaihi shine al al-mubtada al-khabar shine al-musnad abinda zamu kalla idan kace al-ilmu nafi'un nafi'un ka jingina shi zuwa game al-ilm to kaga al-musnadu ilaihi shine al-ilm abinda za a jingina hukuncin zuwa gare shi nafi'un kace al-jahlu dabun jahilci bai cutarwa ne kaga anan al-jahlu shine al-musnadu ilaihi wanda a bangaren nahwu shine mubtada darun shi kuma shine mai khabar amma a bangaren balaga zaka ce al-musnad mun gane da kyau wannan bangaren jumla ismiya kenan jumla ismiya al-musnadu ilayhi nata shine mubtada al-musnad shine khabar to idan muka je jumla fi'iliya kuma al-musnadu ilayhi shine fa'ili al-musnad shi kuma shine fi'ili zahaba muhammadun Muhammadu ya tafi tafiyar gawa ka jingina ta ga Muhammadu to sai zaman to zahaba shine al-musnad Muhammadun shine al-musnadu ilai saboda ka jingina tafiyar zuwa gare shi akala ba'ama zaidun to malam zaidu ya ci abinci malam zaidu ayi hakuri da Allah mun ga misali da ku saboda bangaren nawo su suka bata mu su suke buga misali da ku musamman me hikimar da ta sa ake buga misalin da ku amma dai la'alla in a gama karatu wani daga cikin yawa sai ya tambayi malam zai do in yana da masaniya sai ya gaya wai gani da kyau hadara almuallimu hadara fi'ili ne yanzu ya koma almusnad a wajen balaga almuallimu sai ya zama to fa'ili ya koma almusnadu ilayhi gane wannan shine abin da zamu kula da shi da isnadun da almusnadu ilaihi da almusnad duk a ɓangaren nahau in ka kallace su za su baka wata ma'ana ce wanda take ta sha bambam da yadda malaman balaga suka aji shi yasa filisila ila mashahata filisila malamai in suka ɗora ka'ida ba za ka ce wato dan me suka faɗi kaza a ɓangaren nahu dan me za su ce mishi mubtada da khabari a ɓangaren balaga su ce mishi musnad da musnad ilaihi bai za ba za su bar shi ba akan hanya ɗaya tunda dai wancan din na can shine ana to wannan shine ayi at-tanawu in ya zama to duk ma'ana ɗaya za a dinga baka ba za ka dinga jin galimin ilimin da kake karantawa ba amma in a bangaren nahu aka ce maka mubtada da khabari ga ma'anar shi a bangaren balaga aka ce maka al-musnad wal musnad ilai to in ka je bangaren mantiqa kuma ba haka za su ce maka ba al-mahmud zaka ji ana maka zanci ba za ka ji ana maganar mubtada da khabari ba zan ce za a raka al-mahmud da ko al da wani abu makamancin sa saboda ilmul mantiq shi ma ilimi ne wanda wato wajen abin da ya shafi irin waɗannan abubuwan ya ci karo da da waɗannan ya sha bambam da su wajen ta'arifi wajen ba su hukunci kenan mun gane to isnad shine aikin da zaka yi ko hada fi'ili da fa'ili ko hada mubtada da khabari sai kuma musnadun ilaihi musnadun ilaihi muka ce a cikin jumla ismiya shine mubtada a cikin jumla fi'iliya shine fa'ili musnadun muka ce a jumla ismiya shine khabar a jumla fi'iliya shine fi'ili mun gane to yanzu kuma zamu ga a cikin zance akwai zancen da la yaktafi bil fa'il wa inna ma yahtaju ila al maf'ul bihi هناك كلام لا يكتمل إلا إذا جئت بالمفعول به أو بالمصدر أو بكذا أو بكذا من المفاعيل idan ka ce shariba muhammadun ka gare ko baka kaddara ba abinda ko baka faɗa abinda ake nufi ba ka san dai ruwa ne aka sha ko na makamacin haka akala muhammadun ka san dai ba komai bane ya ci wani abinci ne ya ci mun gane da kyau kaga akala fili ne wanda yake muta'addi to daga cikin af'ala akwai wanda suke muta'addiyai akwai wanda kuma ba sa ta'addi to idan ka ɗauki wanda yake ta'addi to shine zai ce maka kuma wa muta'alliqatu fi'lin turadu da kuma waɗanda suke rataye da fi'ili abubuwan da suke rataye da fi'ili su ma ana koro su a wannan bangaren muta'alliqatu na fi'ili sune al-mafa'il din nan kusan guda bakwai المفعول به المفعول معه المفعول لأجله المفعول كذا المفعول كذا المفعول din nan ne irin su al-maf'ul mutlaq sai kuma mu dauka irin su at-tamyiz irin su al-hal waɗannan dukkanin su suna cikin muta'alliqatul fi'l saboda akwai lokacin da dole ake bukatar su a zance in baka zo da su ba akwai matsala idan misali kace ya usad li mas'ala طيب تفضل biya ce ma hukumu man akala da'ama nan hukuncin mutumin da ya ci abinci hukumu jais to amma in zai tsaya maka bayani yace man akala da'ama wa huwa sa'imun an gane da kyau kaga ma hukumu man akala da'ama sa'iman kaga sa'iman ana hali ne ko kaga dole idan aka bar shi ba kaddara shi ba zai zama to ma'anar bata cika ba in ka ce ma hukumu na kalar ta'ama to za a yi ta kallon kama to a wanda ya ci abinci ya yi kyauta yamma na ganin damar shi ne wani almubaha ne ya shi mai wani to amma sai ka ce sa'iman kaga yanzu ma'anar da hukuncin da malam zai bada lokacin da ka zai akan akalar ta'ama ya sha bamu da hukuncin da zai bada lokacin da ka karasa sa'iman ko Allah ta'ala ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma sai ka tsaya kaga da ka tsaya nan wata ma'ana zai baka batacciyar ma'ana zai baka Allah ce mu halicci sammai da kasai ba da abin da yake tsakankanin su to amma ka ƙara zama la'ibi na wa kaga sai baka me ma'anar cewa ashe la'ibi na wannan hali din nan da ya zo shi akwai buƙatar shi ai aka cire shi ba ma'ana mun gane to sune muta'alliqatul fi'l muta'alliqatul fi'l akwai lokacin da za a zo maka da tamyizi akwai lokacin da za a zo maka da hali akwai lokacin da za a zo maka da maf'ulun bihi akwai lokacin da za a zo maka da maf'ulun li ajlihi wanda maf'ulun li ajlihi shine ake ce da shi me na'am na'am al-maf'ul li ajlihi yana da sunaye guda biyu hmm al-maf'ul mutlaq hmm a shi masdar ne wannan na'am darabtuhu darban المفعول المطلق كنا الضرب غاني ده جو شربته شربا المفعول المطلق كنا amma idan aka ce almaf'ulun li ajlihi shine darabtuhu ta'diban lahu na doke shi saboda ladabtar da shi kaga amma in kace darabtuhu ka jale ai bin da me ka doki mun dana ka ce ta'adiban lahu ai kaga shi ma zai ji daɗi ya ce Allah maka albarka ka na ka kyauta mu mun gane al-maf'ulu li ajlihi me yake ce mai kuma ban da shi alan idris azan laka maqala ko ah na'am imam malik mafi kalam طيب akwai sunan da ake faɗa mai sai kokari a samu mana shi a karatu na gaba to muta'alliqatu fi'lin wato abubuwan da suke rataye da fi'li waɗannan mafa'il da tamyizi da sauran su waɗannan su ne muta'alliqatu fi'lin tura dusu ma na koro su a wannan bangaren saboda akwai gurin da zawwa da su din yana da muhimmanci in baka zo da su ba zai dakushe da ma'anar da kake so ka isar akwai gurin da kuma hashu ne su to rashin zawwa da su ba fa'ida ka bar su ba sai ka zo da su ba yace wa ana aqra'u li usbiha aliman wa udarrisu dullaba kaza kaza kaza to ai kace taqra'u sai ka tsaya na li usbiha aliman dama duk mutumin da yake zuwa makaranta ai fatan shi shine zama malami ba sai kana zuwa li usbiha aliman wa kaza wa kaza wa kaza wa akunu wa akunu wa akhiran uridu ana akuna muwazzafan fi kaza fi kaza to dai wannan kamar niyyar kace a zuciya an san dai mutumin da yake karatu harafin sa shine korewa kai shi jahilici ba wanda zai je makaranta ce ba dan ya koyi karatu yake zuwa ba sai dai wanda aka tura shi da ƙarshe mun gane qasrun wa insha'un wa faslun waslu naw ijazun idnabun musawatun ra'u qasrun wato akwai takaicewa cikin ilmul ma'ani zaka koyi al-qasru wato takaita hukunci imma qasru sifati ala al-mawsufi imma qasru al-mawsufi ala sifa mun gane da kyau ana ana samu wannan al-qasru shine ka takaita abu sai ka ce ma jaa illa zaidun ba wanda yazo sai zaidu kaga yanzu ka takaita zawwa ga mutum ɗaya ka kore ta ga dukkan wanda ba wannan mutumin wannan ana ce da shi kasru mun gane da kyau kasru kenan to akwai wannan kasru as-sifa al-mawsuf kasru sifa al-mawsuf kace ma karimun illa fulan ba wani mai karamci sai wani kadai shi kadai ne mai karamci kaga ai ba ka nuni akan cewa ba wani mutumin kirki ba ne kaɗai mutumin kirki lala ko wanda sun fi shi kirki kai dai baka san su ba kai wannan ruwan da ya baka kashi shi kaɗai ka sani lala akwai ruwan da aka yi wanda inda a ce kana hila aka yi shi watakila mutuwa za ka yi lokacin ka yi to amma saboda wannan wanda yadda ke kan shi ka ji sai ka ce ma karimun illa fulan ba wani mutumin kirki sai wani a duniyar nan yanzu lala akwai iyayen shi shi ma kuma ya sani kaga wannan ka takaita siffar karamci ga wannan mutum wannan ana ce da shi kasru as-sifa al-mawsuf da kuma kasru al-mawsuf ala sifa ka ce ma anta illa nadhiru ma anta illa karimun daga ce manzala sallama da Allah ta'ala ce idan anta illa nadhir kaga aikin manzala sallama an tage ta shi akan galgadi ko to amma kuma akwai albishara da yake bayarwa wannan na ce da ita qasru al-mawsuf al-sifa an tage ta shi akan sifa guda amma ba dan yana nuni akan ita kadai sifar yake dauke da ita ba da aka ce ma anta illa qa'imun kai baka zaman to komai ba baka kasance face dai mai tsayuwa mai kiyamul layli kaga baka rasa yin barci a cikin sufufuka ba za a rasa barci ba ba za a rasa ziyara ba ba za a rasa karatu ba amma da ya ce maka ƙa'im wani ya ce kayi fulani ma ta illa bakhil ba ka da wani ka yi tsoro to ai kaga wani ya kare da kai ka ce yanzu tun karatun ƙura'an ba kallace ba siffar da nake da ita sai wanda zuba mai muni ka siffar ta da ita kuma ka takaita ni da ita ban gane sai kuma insha insha shi ne akwai insha ƙwalabi akwai insha gairu ƙwalabi wannan kalmu kalmu cinye lokaci a kansu wanda waɗannan anabi ne wanda duka zai magana a kansu akwai insha ƙwalabi akwai insha gairu ƙwalabi wanda wannan shi ma yana shiga ƙarƙashin wato ilmul ma'ani insha ƙwalabi ka ce if'al kaza kaga if'al kaza wannan baya nuni akan cewa gaskiya kake ko ƙarya kake saboda ifa alka za ka ce tafi ka aikata kaza a wannan ba za ka ce ba ya ƙarya ce saboda to in sha ne talabi la tafi alkaza in sha ne zero talabi na hayi ne wannan mun gane da kyau sai kuma faslun wato rabewa tsakankanin jumla da jumla ka zo da wawun irin jumlar da take buƙatar alƙafi irin ka ce shariba muhammadun shariba muhammadun shariba wa akala ko akala wa shariba ya ci ya sha a kan kace akala shariba to wannan zai iya yiwuwa ya zaman to kai ne kai galadi akwai wajen badali akwai al-ghalat badalul ghalat to amma idan kace shariba akala wa shariba ya ci ya sha wannan guda biyun ka tabbatar ko to faslun za ka zo da wannan wawu din wanda shi zai bada ma'anar cewa lalle guda biyun kake nufi ka tabbatar in ka shirya wannan wawu din ma'ana ta canza wannan shi ma a ilmul ma'ani a ilmul a ilmul ma'ani zaka same shi sai kuma waslun farewa da juna akwai guraren da dole ne in baka yi hakan din ba ko kai kuskure a zance a bangaren malaman balaga kai kuskure ko da malaman nahwu sun daga maka kafa to su kuma nan in suka in ka zo za su kulle maka ita in can sun daga maka kafa ka fice sun saka maka ka fice to in suka zo nan in ka zo nan za a kulle maka ita wanda tun daga can masu kulle ke maka idan ka gyara daga in ka zo na a huce ka huce lafiya mun gane akwai kuma gurin da waslun ne sadewa za a yi da juna ba sai ka zo da wawul adafi ba saboda zancen baya bukatar ka zo da wawul adafi irin gashi na cikin alkur'ani akwai gurare da dama wanda Allah ta'ala ya kawo kaga fa mashilil kafirina amhilhum ruwaida bai ce ba wa amhilhum ruwaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida wannan ana ce da shi waslun manewa da juna saboda ba buƙatar a zo da wawan saboda idan aka zo da wawan ma'anar za ta canza sai zama to an bar shi a wannan kuma insha Allah a karatuttuka na gaba duka za mu tarra au ijazun ko kuma ijaz ijaz shine takaitawa takaita bayani ijaz shi ma anwa ne kashi kashi ne ba nau'i ɗaya bane ijaz tsali da Allah ce wa lakum fil qisas hayatun kaga wannan ayin ijaz gayal ijazi kenan kuna da kwai rayuwa a cikin yin kisasi kaga inda wannan ayar za ka ɗauka ka ce ka mata bayani za ka iya cika safaha ɗaya ko safa biyu ko sama da safa biyu kan bayani Allah ce walakun fil kisasi hayatun lalle kuna da rayuwa mai girma a cikin kisasi idan mutum ya kashe soban shi in aka kashe shi raya shi akai ko kashe shi akai amma Allah ce walakun fil kisasi hayatun abinda za mu kalla shi ne idan mutum ya san cewa in ya kashe wannan kashe shi za a yi shi ma zai yi haƙuri ya mi ya ƙi kashe shi saboda yana kashe shi ya ɓadda rayuwar shi shi ma to yanzu wannan kuma zai kawo mai cikin jama'a zaman lafiya mun gane da kyau to wannan in ka ɗauke ta za ka yi sharhinta walakun fil qisasi hayatun in iri na irinka goro-goro za su yi magana akan walakun fil qisasi hayatun a ce kai ka tsara maganar ba wai a ƙur'ani ka ganta ba ya ne za a yi yanzu in aka ɗora wannan doka za ta zamanto ta yi mana kyau ga baki ɗayanmu za ka yi ta bayani ka cika takarda guda wani yanzu yana karanta ma ya gaji wani ce ya kwashe shi amma la ce wala kun fil qisasi haya cikin yan kalmomi yan kaɗan ya isar da sakon da kai ni in za mu magana za mu jima muna yi mu isar da wannan kin sakon ba wannan akwai ijazi cikin shi wannan kuma akwai shi da yawa a cikin alkur'ani in kana karanta alkur'ani za ka ga wata jumla yar kaɗan amma kuma akwai ma'anoni mai girma a cikinta an gane ƙaramar ƙasa da man fetur kenan yadunab yawa akwai kuma yadunab yadunab shi ne faɗaɗawa yawaitawa an buƙaci ka yi magana kaɗan amma saboda kana jin daɗin magana da shi wannan wanda kuke hira sai ya zama to ka yi yadunab ka yawaita iqnabi shine ka zo da zance sama da yanda ake bukata a wajenka annabi Musa alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ce mai wa ma tilka bi yaminika ya Musa yace asaya shikenan ho ya gama amma sai ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganani yace wali yashi ha ma'arif ukhra har wani hayi iqnabi da tambaye shi akai me a hannunka na dawo Musa ya ce sanda ta ce in ya ce asaya sanda ta ce ba shi kenan ba amma sai ya ce hiya asaya saboda yana jin daɗin tattaunawa da ubangiji mun gane da kyau wannan iqnabi ake ce mishi hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganin ina dan dogara da ita ina gaji ina tafiya sannan kuma ina dan kalkadowa busashe na abinci a jikin bishiyoyi ce wale shi ya ma'arib ukhra kuma ina da waɗansu bukatu na daban bayanta bayan waɗannan bukatu tun da na faɗa maka ya Allah kaga wannan yayi su ne duka saboda idnabi saboda jin daɗin hirar da yake da shi irin yanzu mutum yana hira da wani wanda baya so hirar ta katse wani za ga yayi flat minti sattin awa guda wala in ya fara hira ko wala ka minti goma zai ga yayi sai ga ya ƙari kudin gabaki da amma inda za a ce ka kirayi wani sobanka ku yi hirar da shi ta awa ɗaya nan ku sai kana zake shi Allah ka cinye mu lokaci ka bata mu lokaci amma saboda mahabuba ce ka kiraya kana ganin cewa wannan flat ɗin da kai na minti 60 ko wallahi ga minti 10 ne kana minti ɗaya ina zuwa ka fita ka sake shafiyo ka sake wani flat saboda hirar tana da daɗi to amma wanda shi rashi ba ta da daɗi yana yin kana yin da shi ko wala mutum goma yin kuka yi da shi ce za ka yi kaga jikin ko ka kashe wani ba ka ce kale sake damuna mun gane to wannan shi ne iqnab kenan zance ya huce abin da ake bukata sai kuma musawat musawat shine zance ya dace da jumlar da ake bukata kai zance abin da ka zo da shi ya fice bukatar da ake yi daga wajenka misali ka ci abinci ka ce na'am na ci abinci mun gane da kyau kaga baka ce ba eh na ci abinci kuma yanzu zan je in kwanta in huta saboda la'asar in tayi in tashi da wuri in yi alwala in dan yi wanka ko na ji dadin jikina ai wannan duka in kauna kai ya tsuna bi amma ka ci abinci ka ce kwarai na ci abinci shikenan abin da aka bukata daga wajen ka ka isar ba tare da ka tagaita ba mun gane da kyau sannan kuma ba tare da ka yi tsuna bi ba amma in wanda ya tambaye kan wani masoyi ne wanda kana so ka dan jiya maka wata tambaya ka ce eh na ci abinci yanzu so ma nake dan kwanta in huta wajen karfe uku da rabi in tashi in watsa ruwa a jikina in yi alwala in yi nafila in karanta ko izo ɗaya na alkur'ani kuma sai a yi sallar lasar ce kwarai ka yi daidai wannan dabara ce mai kyau to yanzu kuma ba wannan me za ka yi sai ka ci gaba da hira mun gane da kyau yawwa shine ya tsuna bi kenan musawat ku shine ka daidaita zancenka da kuma abin da aka bukata daga wajenka ba yabo ba fallasa la ziyadata wala nuqsana ba rage ba ƙari mun gane da kyau ra'au wato malaman balaga wato sun ga waɗannan dukkanin su suna shiga kalkashin ilmul bayan ilmul ma'ani suna shiga kalkashin ilmul ma'ani malam ya ce wa khashiyata takrari fil abwabi khalaftu tashilan ala dullabi yace saboda jin tsoron tittisawa a cikin waɗannan babubbukan da zan koro maka yace khalaftu yace sai na saba wa malaman balaga jumhurin malaman balaga yanda suke tafiya da shi wajen bayani shine in suka zo za su maka magana a babi na farko suna maka al-isnadul khabari al-isnadul khabari a cikin sa duk abin da yake iya shiga na az-ziyada na al-hazfu wal wa dhikr na at-tawkid na abin da ya shafi at-taqdim wa ta'khir da sauransu duka suna zano maka wajen al-musnad ilayhi da al-musnad kaga al-musnad mutune ya kunu muqaddaman wa yumkin yakunu mu'akhkharan to idan ya zamanto muqaddam wata fa'ida yake bayarwa in ya zamanto mu'akhkhar wata fa'ida yake bayarwa hakanan zai iya zamantowa an ambace shi gashi nan a fili zai iya yiwa an shafe shi idan aka shafe shi wata fa'ida yasa aka shafe shi le sauni ko le ta'zimi ko le ikhtibari ko kaza ko kaza haka na wajen musnadu shi. to wannan kowanne za ka ga cewa akwai waɗansu bababbuka wanda inda malam zai yi ifradi ya kowane babu ya mai magana cikakkiya ba tare da ya yi takaice ta ba zai iya maka shi sama da baiti ɗari biyu amma saboda yana so wannan kin ya zamanto shine shimfiɗa ta farko ka gane ya ce wa khashiyatat takrari fil abwabi saboda jin tsoron tittisawa a cikin waɗannan bababbuka khalaftu yace sai na saba wa malaman balaga jumhur ɗinsu ba don komai ba tashilan ala dullabi saboda sauƙaƙe wa ɗaliban ilimi wanda za su fara karatun balaga wato saboda idan ya ce ya faɗaɗa to sai ya zama to ya fita daga tashili ya koma kuma wato tsanantawa mun gane da kyau yana ga sai mu kwana kan wannan babi insha Allah ta'ala a babi na gaba za mu tashi da kan al-isnadu al-isnadu al-khabari in qasada in qasada al-khadibu nafs al-hukmi fa sammi da fa'idatan sami kamar yadda al-imam ibn shahina ya fara cikin littafin sa mi'atul ma'ani wal bayan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am